as-sunan al-mu'akkadatu sunnoni sunnoni abin karfafa sifatul jami'i sifatul jami'i sifan tarawa bainas salataini tsakanin salloli guda biyu al-mushtarikataini masu tarayyar lokaci guda biyu bi lokaci a cikin lokaci hurkusatun sauki ne kamar da na ce maku salloli azahar da lasar sun yi tarayya a lokaci magariba da isha sun yi tarayya a lokaci to don lalura ya zo akan sauwaƙe mu mutum ya yi su a lokaci ɗaya azahar da lasar ya yi su a lokaci guda magaribin isha ya yi su a lokaci guda saboda dalilan da zai faɗa iza kana fil barri idan zai yi tafiya ne tafiyan kuma a tudu ba a ruwa ba shine albari sarari donar bari ba a cikin teku ba faiza zalati shamsu idan rana ta gushe ma'ana rana ta yi zawwal abinda ake ce ma zawwal kowa ya san rana daga gabas yake hudowa ya fada yamma to in ya fado daga ya hudo daga gabas zai ta tafiya ya ta tafiya inda za gane tafiyansa idan kana da katanga wanda ya dubi kudu da arewa in rana ya hudu za ka ga inuwa cikakke ta yamma to in ana nan ana nan za ga inuwa na raguwa inuwa na raguwa inuwa na raguwa har ya zo ka tarar da yamman ba sauran inuwa gabas din ba sauran inuwa to lokacin sai a ce ta yi istiwa'i to da ranar ya gushe ya dan karkata zuwa yamma za ka ga gabas ɗin ya fara ɗaukan inuwa to da zaran an yi haka shi yake ce mazawal a lokacin da ba agogo abin da ake amfani da shi kenan har zamanin sai na mara akwai bargo da akan sa a katanga irin wannan a ta kallon inuwan yana nan yana nan an an zo an ga bargon ko ina ya ɗau haske to ya yi istewa kenan da rana ya karkata ya fi karkata zuwa yamma to lokacin azahar ya fi take duk wani mutum ya ce a zahar karfe kaza karfe kaza a shari'a ba za ka ga karfe ba zawon ne sai dai aka duba kawai ga auna tun daga karfe daya zawon ya yi na kai sallah da jama'a ka saurara zawon din ya shiga sosai to shi ne ce idan za ka yi tafiya irin wannan zawon din ya yi wana lokacin azahar din ya yi kuma kana a tafiyan naka a sarari ne ma'ana a tudu ne ba a teku ba kuma tafiya za ka yi wa huwa filmin hali yana mashaya sai mu ce yanzu yana tashan mota tunda ba mashaya yanzu kana tashan mota sai kaga lokacin azahar yayi mota bata cika ta tashi ba an wa huwa rakimin ko yana kan dabba tafiyan nan da yake yana niyan ba zai sauka ba sai wani wani zulu ya niyan sauka ba da gurbi bayan fadawa rana jama'a bainar salatai ne an ba shi dama ya tara tsakanin salloli guda biyar din nan wa'ana a zahar da al'asar idan yana tashan ne ya dan jinkirta a zahar din kaɗan kamar yadda zai faɗa ya jawo al'asar din baya a zahar din ya tura ta gaba sai yi su gaba ɗaya shine jam'an suriya jam'i na sura abin da ya sa ya ce maka jam'an suriya kowanne fa lokacin ta aka yi ba wai an jawo a wannan an jinkirta lokacin mutari ne ta kai ƙarshe wancan kuma an yi ta farkon mutari shine ma'anan jam'in suriya shine ce yi zura ya aukar da azahar ma'ana ya yi azahar fi akhir wakati a cikin ƙarshen lokacin ta na mutari wal asar al asar kuma fi awwal wakati a cikin farkon lokacin ta ma'ana kana gama azahar lokacin la'asar ya shiga sai ka yi su to wannan an baka dama ko kuma kana kan dabbanka ko misali kana cikin motarka tafiyan yana da tsanani yana da nisa motar taka ce ko ko a kana cikin motar haya za a tsaya inda ake tsaya ake cin abinci a irin wannan to shikenan sai aka tsaya wannan lokaci to don baka dama ka jawo wannan sallan da wannan sallan ka hada wannan idan ya zamo azhar da la'asar kenan kaga magana azhar da la'asar da yake rana ne ba maganar ruwan sama ba maganar duhu tun da gari duk da haske na'am waka za ka nan idan yawan nuzula idan ya niyan sauka bayan isbirahi bayan rana ya tudu turi wa kablar wuri gabanin fadawa duk hukuncin su ɗaya ne ya iya tarawa kamar wannan wannan kenan a zahar da la'asar wai jima'u ana tara bainal magaribi wal isha'i tsakanin sallan isha da magariba don mai lil maɗari don ruwan sama wa da wuce kada ya da ya sace don ruwan sama shi lokacin azar magariba da isha motarin lalurinsu yana da tsawo don aka ce shafaki ya zo motarin isha ya zo hasu da sun dare to da magariban da isha sun yi tarayya a laluri har zuwa asubahi to shi sa bai kawo maganan wannan taron ba sai kawo wannan magariba da isha akan tara su ne don aukuwar ruwan samawa da wushi kadai au ma'azulmati ko tare da duhu wato ga ruwan saman ga duhu waɗe ne da tabo la ma'azulmati ba tare da duhuwa da wushi kadai ba wabi jami'i a cikin tara lishidi ne saboda tabonwa da wushi kadai kala ne akwai zance biyu mashahurai guda biyu a nan kaga abin da yake faruwa yanzu yadda waɗansu mutane da sun ga hadari ruwan fa mai saruwa sai ya haɗa magariba da isha to ba ta yi ba domin ka duba shanin yana cewa bainal magaribi wal isha lil matsar ayil wabil ruwa mamako wanda zai sa sai ka ɗaga lema to da ruwan zai faru bayan an shiga sallan ne ba dama ka yi sallan magariba ka gama sai ga hadari ba dama ai bai faru kayan magariba ba to balle yanzu wanda mutane yanzu da an ga hadari a ce shikenan a hada sallah ba duhu din ba tabo din wani ma yana kofar gidansa to da ko kaga daga nesa ne wani zai taso ya zo masallaci hanyarsa da kwazon zabo da sauransu to da ka irin yadda ake yanzu na mutanen zamani babu idan ruwan ya faru kamin magariba tabo ya cika ko ina ko ina rami ya cika da ruwa sannan kuma kamin ka koma gida akwai wahala to shi kenan kaga sai a tara wannan amma an ga hadari ba a yi ruwan ba wani lokaci ma sai kun gama tarawa sai a yin ruwa to wannan babu shi wa fi jami'i a cikin tara sallan magariba da isha lidini saboda tabowa da wushi kadai kaula ne akwai zance biyu mashhura ne mashiru biyu wasu da jami'i sifan tara magariba da isha lizalika ga wancanin ka an yi wa zinalin magaribi ladan ya wazana ga sallan magariba alal manari bisa asumiya dan shi kiran sallah dama yana gayyato mutane ne ku zo masallaci hayya salati ku yi gaugawan zuwa masallaci to an gayyato su sun zo to shi magariban duk an riga an zo awwala wakati ya farkon lokacinta idan haka ya haka wai akhira sai jinkirta salata sallanta kalilan kadan sun mai wa zilil ishayi kamin ayi magariban ma sai a sashi ayi mazana na biyu don isha fi sanin masjidi a farfajiyar masallaci tunda duk wanda ake nema sun riga sun halarta kiran sallar na isha a tsakiyar masallaci ne a zanen kiran sallah mun hafilan mai sun koyar da murya sun mai salluna sannan su sallaci ita ishan nan kabula magibi shafaki kamin ɓoyin shafaki sun mayan sarfuna sannan kowa ya tafi gida wala yi sannunan wutura ba su sallan wuturi don me ai shafaki bai ɓoya ba sai shafaki ya ɓoya magariba ke sa'a shafaki da wuturi ke samun wuri illa ba da rage ba shafaki sai bayan ɓoyan shafaki wannan kenan fasalon a sunan mu'akkaratu sunna masu ƙarfi wato na filfili wanda ake so mutum ya yi suna da ƙarfi arba'atun hudu ne al'awwalu na farko wahiyar aukaduwa ita ce mafi karfi daga cikin nafilfilin shine wuturi wahiyar rakatun wuturi na raka cewa idatun guda daya wahiyar wakatuwa lokacinta na muhtari yana shiga bilfaragi da gamawa min salatin isha daga sallan isha al'akhirati na karshe kana gama sallan isha in ka san in ka kwanta wa za ka tashi ba to kai shafa'i da wuturi wa ya kunu ya kasance shi wuturin nan masbukan abin rigayi ma'ana a gabatar bishafi'in da shafa'i mun fasilin wanda aka rabe an haga barinta da sallama in ka yi raka biyu na shafa'i sai ka ce assalamu alaikum sai ka tashi ka wuturin guda daya wa yi sabu an so an ya kara ya yi karatu fi raka atil ula raka'an farko mina shafa'i daga shafa'in ba'dal fatihati bayan karatun fatiha kananta sabbi isma rabbikal a'la wa fi rak'ati saniyati araka na biyu kuma a shafa'in da ya ba da fatiha ta bayan fatiha ya karanta kuliya ayyuhal kafiruna wa fi raka'atul witr raka'an wutri wanda yake guda ɗaya kwallin ya yi karatu da kulhu wallahu ahadu da mu'awwazai biyu wannan musabi ne ko da yayi da wasu surorin ba a hana ba wa man nasiyar wutar wanda ya manta wutari aw nama ko yayi bacci anhu bai wuturin ba sun masai kasa sannan ya falka wa kad baqiya dulu isham su miqdar rak'atin abin da ya saura ga hudu wa alfiri gurguran raka ɗaya ne tak kaga ga shafa'i da wuturi a kansa ga raka ta ne fijiri a kansa ga sallama subahi raka biyu a kansa in ka hada su raka bakwai kenan gashi kuma sauran raka ɗaya ne kawai ya saura to abinda zai yi abinda zai yi kawai ko kuma raka a biyu ne fa inna wuyi turkul wutar ya bar wutarin wa yi salli subha ya sallaci subahi wa yi nita sa'al wakatu in lokaci yana da yalwa kamin rana ya hudon za a samu salasi raka a can raka a uku ne katal awa arba'in ko raka a hudu fa inna hu yi salli wutara sai sallaci wutari sun masu sannan subahi wani ta sa lokaci na da yalwa daga lokacin da ya falka kamin rana ya hudu za a samu hamsin raka'atin raka'o'i biyar sallar shaba sai sallaci shaba'i wani wutura da wuturi wa subu da asubahi wata rakal fajar ya bar raka'atin fijiri wani ta sa in lokaci yana da yalwa wanda za a samu sami raka'atin raka'a bakwai sallar shaba'i ka sallaci shaba'i wani wutura da wuturi wal fajar raka'atin fijiri wa subu da asubahi wannan kenan a saniyatu na biyu daga cikin sunnoni masu karfi din salatul idaini sallan idodi guda biyu wato karamar sallah da babbar sallah wahi ita wannan sallah sunnatun sunna ne mu'akkadatun abin karfafawa fi haƙƙi man tazamul juma'atu a cikin haƙƙin wanda juma'a ta lizumce shi musahabbatun abin so ne fi haƙƙin abdi a haƙƙin bawa wal musafiri da matafi wal mar'ati da mace wasu ba da asiban idodin nan guda biyu raka a ta ne rakowoyi biyu ake yi bigai da azanin ba a masu kiran sallah wala ya kamatin ba ya kama liman da ya zo kawai zai ce a daidaita sahu sai fara kabbara yukabbiru ya kabbara fil ula a raka'an farko na idodin da karama da babba ba da takbiratul ihrami bayan kabbarar harama zai yi sitta takbiratin kabbara shida a jere wa bisani ta a cikin raka na biyu kamsa takbiratin kabbara biyar ba da takbiratul qiyam bayan kabbaran tsayuwa wala yasabu a kabar bare nan da yake Allahu akbar Allahu akbar ba so rafa ne dai ne daga hannu kowanne ya ce Allahu akbar Allahu akbar inda ya kabbaran shikenan siwa takbiratul idami kabbaran harma ne kawai za ka ɗaga hannu ka ce allahu akbar sauran kuma ka yi takabbaran ba tare da ɗaga hannaye ba wa inna sai ta kabira in yaman takabbara daga cikin kabar bane nan da aka yi ko na farko mai shida ko na biyu mai biyar banda na farko din to raja ya komo ilaihi zuwa gare shi ma'ana liman sai rab kano ya ɗabe shi ya ɗauka juma'a za yi yana ce allahu akbar sai ce alhamdulillahi rabbil alamin aka ce subhanallah subhanallah to sai ya bar karatu sai ya dawo ya kabar barin tukunna hakanan ya tashi na biyun nan shi ma ya manta ya fara karatu sai ya mai tasbih sai ya dawo ya wannan to zai dawo malam ya la'adaihi ala rukbatayhi matukan bai dora hannunsa a sagoyoyin sa ma'ana matukan bai ruku'u ba idan ya yi ruku'u mahallin gyara ya wuce ya riga ya kulla raka wasa jira sai sujada ba da salama bayan salama wato ma'ana anan don ya bai tuna ba har ya yi ruku din to ba zai dawo ba sallan kuma ba ta yi ba ne ta yi an gama ya yi rage a cikin sallah sai su jira ba da sallah bayan sallah na idan ka samu raka daya a sallar idi saura ɗayan da zaka kawo zaka yi kabbara bakwai ne har da na tashi saboda abin da ya tsere maka kenan wanda ka samu na farko na biyu mai kabbara shida ne ka samu kabbara ko baka samu ba liman ya ɗauke maka yana yiwuwa da kai aka fara ka samu kabbara bari shida ɗin yana yiwuwa ka zo ka tarar da liman ya yi ruku'u ne sai aka gama liman ya sallame to abin da ya tsere maka shi za ka biya to ran ka ka tashi biya nan raka'an farko ne ya tsere maka to kabbara nan da kai na farko na tashin yana daga cikin bakwai sai kai kabbara shida idan kai kabbara shida sai ka ci ko raka'an yayi ke na'am sallar magariba da isha hadari ya zo da ruwan ya sauka sai aka haɗa magariba da isha to wasu sai ga bayan an gida da sallah a maimakon su koma gida sai su koma suna harkokin su Eh.
sallah to shi dai an ba da dama na
don akwai masu lalurar da ba za su iya dawa ba na kuma wannan ya rage na mutum na su saboda jam'in ne aka yi na wani kila ma wajen sana'ansa ne na wani kuma wurin zamansa ne wurin filansa ne to tunda an samu sauki waɗansu na nesa sun zo sun tafi shi ya zauna kuma dalilin da ya sa aka yi jam'in akwai shi na shine ruwan sama da taɓon da naka da sauran haka ko ya zauna a wurin ya kai wani lokaci ya yi
kamar idan na yi bacci har aka zo an tada ko ya ta fara na'am wani shafi yau bai wuce ba Na'am.
ga aka ake da su na'am don kallon duk sun faɗa kai na kenan mu je
aito in jam'i ne za ka bi jam'i don ya fi ƙarfi wannan duk sun fadi a kanka amma in kai kaɗai ne ka falka kuma akwai lokaci shine ake wannan lissafi in ya zage raka a biyu kai asubahi ka bar wuturi in ya rage raka a uku kai wuturin kai asubahi in ya rage raka a biyar kai kaza kai kaza amma idan jam'i ne ko ka zo masallaci misali ba kai raka a talabijin ba raka an karshe ake yi kana zuwa in baka bi wannan raka ba kamin kai raka a talabijin ta kuce to sai ka bi liman don ita farilla ce waɗannan kwasunoni idan ya zama mutum lazimi wadda bayan aka zai iya biya shabai da mutum shaban ida wuturi ba a biya raka'a ce nan fijiri ne in baka yi ba aka ce ka samu dama lokacin walha ba wai bayan sallan asubahin ba lokacin walha in yayi sai ka tashi sai ka biya raka'a ta nan fijirin nan amma shaban ida wuturi in lokacin su ya wuce har alfijir ya keto na wannan ranar ya fadi sai kuma na gobe